الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين اللهم ارزقني بالعلم آمين وزيني بالحلم آمين وأكرمني بالتقوى آمين وجملني بالعافية آمين اللهم ثبت جناني آمين وأجل الحق على لساني آمين وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم آمين وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري آمين وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي a bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu na godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake dawowa da mu a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda yau ma Allah ya sake dawowa da mu wanda muna na cikin wannan sura ta suratul namli wanda a ajiya mun kwana a cikin ayatin nawa mun kwana aya ta goma sha hudu wanda a yau za mu tashi aya ta goma sha biyar kenan a inda Allah mawarki sarki zai kisanta muna kisar annabi Sulaimanu alaihi salatu wassalamu annabi Dawud da tashi da shi da shi da dan shi annabi Sulaiman shine Allah mawarki sarki yake cewa wala qad haqiqa ataina Dawuda mun ba annabi Dawuda wa Sulaiman da kuma annabi Sulaiman da dan annabi Dawud kenan mun ba su ilman mun ba su ilimi a inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukin sarki a razaka Dawuda ilman ya arzuta annabi Dawuda da ilimi kama razaka Sulaimana waladahu kama yanda Allah ya azurta annabi Sulaiman dan dan annabi Dawuda da ilimi to haka shi ma a shine ilman bil qada'i bainan nasi Allah ya sanar da su ilimi na shari'a na hukunci tsakanin mutane sannan ya sanar da su mantika tsaye da kuma sanin maganganu na tsuntsaye saboda haka da annabi sulaimanu da annabi dawuda sun san maganganu na tsuntsaye da haka duk wani tsuntsu duk sanda zai yi wani kuka to sun san abin da yake nufi sun san magana da yake wurin da kaga su suna jin yare na tsuntsaye kenan saboda haka shi ne na allah maɗu sirki ke cewa ya sanar da su watan wannan ilimi din a to kamar nan da allah maɗu sirki ce ya sanar da su wa to shi annabi dawuda alaihi salamu ana cewa allah maɗauki sarki ya sanar da shi yayin sulke sulke irin wannan wanda aka yi na karfi din nan na wanda ake sanyawa matsayin kamar kariya wurin yaƙi haka to an ce shi ne farkon wanda ya fara yin sulke din ana cewa shi annabi dawuda da ke allah ya hore mashi karfi ƙarfe haka allah ya hore mai shi ya saboda haka an san makera in za su yi ƙira kaga makera in za su ƙira sai sun watan za a sa ƙarfe ne cikin wuta idan aka sa shi a cikin wuta ya yi zahi sannan a ɗauko shi a sa guduma da za a bugu ne har a juya shi a sarrafa shi yadda ake bukata ɗin to amma shi annabi suleiman annabi dawu da shi ba haka bane a'a shi haka an ka hore mai shi ƙarfe din yadda ka san kana mulmula dawo kaga ai mai gagar ka ko duk abin da ka garama shi za ka yi da shi ya to shi haka ya kai ba ƙarfe ba sai ya sa ga wuta ba shi yadda ya garama ka zai- zai zai sarrafa shi wanda yake so to kaga kaga ba karamin baiwa Allah ya mashi ba shi ma to shi yasa zaka ji ana cewa allamnahu san'ata labusin mun sanar da annabi da annabi Dawuda watan ilimi wanda yake na sana'a na watan sulke to shi yasa sai ya zama shi annabi Dawuda alaihi salamu yana da wannan ilimi din na a, sulke din wanda haka yake jiwa karhi yana yin shi wanda yake so sannan shi kuma annabi Sulaimanu alaihi salamu dan dan nashi kenan shi kuma Allah ya sanar da shi ya iya magana ta tsuntsaye eh don haka duk tsuntsu duk abin da wani tsuntsu duk sanda tsuntsu zai kuka to da ya shi annabi Sulaiman da ya sa abin da yake nufi wurin don haka zai ba zai ba zai ba jama'a shi labarin cewa zai tambaye su kun sa abin da tsuntsun yake nufi sai su ce a'a sai ce ai kaza yake nufi duk tsuntsun da an kazo shi in yayi wata wani kuka sai ya tambaye su su ce ba sani ba sai ya ga musu ya ai ga ga abin da yake cewa shi wannan tsuntsu din to shine a shi an sanar da shi ya wata iya magana ta tsuntsaye shi yasa zaka ji ana cewa shi shi annabi Sulaiman din yana godiya ga Allah yana ba da labarin ni'imar da Allah ya mashi ta sanin magana tsuntsaye din a bisa ga godiya ga Allah yana cewa ya ayyuhan nasu ullimna man dika tsairi yana sanar da jama'a na cewa ya ku mutane an sanar da mu watan yin wa- magana ta tsuntsaye da ka tsuntsun yayi magana muna ji abin da yake faɗa to to saboda haka sai ya zama Allah madaukakin girki ya sanar da su waɗannan ne kaga annabi Dawuda watan karfi watan shine sana'a iya yin sulki yana jiwa karfi da yake so annabi Dawuda kuma ah, annabi Sulaiman annabi Dawuda shine adda sulki din annabi Sulaiman kuma shine aka sanar ma- ah, magana tsuntsaye sannan dukkan su gaba ɗaya kuma sai aka sanya su an ka ba su ilimi kuma na shari'a na hukunci sai ya zama kowanne daga cikin su watan suna yin shari'a na hukunci din to saboda haka duk da yake malamai suna magana cewa kaman shi annabi sulaimanu kaman wajen yawan yin shari'a din wato kaman yana da hikima matuƙa da gaske don tun yana yaro a lokacin ya ta yin abubuwa waɗanda sun ka na irin shari'a din wanda shi annabi dawudan shi da kai ne abin ya bashi mamaki kuma sai ya sallama din aka ce tun shi annabi sulaimanin yana yaro wata rana wasu kawo kuka ƙara wajen shi annabi dawuda wasu mata ne su biyu haka wasu yin ne daji sun aji ɗayansu guda biyu to sai kura ta ɗauki ɗanɗan guda sai an kaba guda to ɗauki gudan da an kai sai kuma ita kowa ganan ne da an- da an ka ɗauki nata sai ta tsira rigima sai ta ce ai ba ɗanɗanta ne an ka ɗauki ba ai ɗanɗan wace ne an ka ɗauki to ita kuma ta ce a'a ba ta yi da ɗanɗanta ne sai sun ka ta rigima na wuri ita ta tabbatar da ita wacce ta san nasa ne an ka dauki amma dai don haka ga sai ta yi tsayar rigima ta ce ai ba nasa ne an ka dauki ba to aka zo a kawo kala wajen annabi dawuda ba annabi dawuda ya hukunci annabi sulaiman yana ji sai ce amma da shi ne ba da- ba haka zai yi hukuncin nan ba ku Ah, sai ke ce mai to kai yanzu yaya za ka yi wannan hukunci din sai ce ai abinda zai yi wannan in shi ne hukuncin da zai yi shi ah, sai ya ce to shi kenan yanzu abinda za a yi hukuncin da za a yi abin da ya kamata don sai ya bashi dama shi annabi dawud ya ce to ita ya gunci sai aka kira wasu ya ce yanzu abin da ya kamata a je tun da sun samu saɓani waccan tashi ɗanɗanta ne saboda shi abin da ya ɗauka shi annabi dawud an ce sai ya ba ko ƙaramar ne ko ko babba ce sai ya ba ta ɗanɗan to sai shi annabi dawud yake annabi sulaiman yake cewa don haka in shi ne ba haka zai yi ba sai ya ce saboda haka abin da ya kamata tun da an samu saɓani da jayayya kamata ya alaba musu ɗanɗan biyu mana kowa ɗauki rabi shi kenan wannan ya ce saboda haka lalle sai dai alaba shi biyu a ba kowa rabi kuma lalle da gaske ko hukuncin nan shi abinda ya- ya- ya nuna haka yanzu hakan za a yi to da an ka ce shi an ka ce za za a yi haka to karshe sai guda daga ciki sai da ce to in dai haka za a yi za a alaba shi biyu a ba kowa rabi ita ta hankuli na ta bama wacan din sai ce to wannan din da kun gaji ta shi ta hankuli na ita adda shi shi yasa ta kai tausayi ne ka a kashe shi kaga ita wannan da yake ba dan ta bane ta adda alaba ita kaga an karama kenan kaga kowa ya rasa kenan to to kaga ni to shi ne to shi yasa sai dai tace to ita ta yarda da kuma tace ai to ita ta ban mata shikenan to sai aka gano kenan ashe wato ba ba dan ta bane kenan to kaga wannan shari'a ai ta yi akwai hikima cikin ta to an ce irin waɗannan da dama sun faru tsakanin shi annabi Sulaiman din da kuma annabi Dawud wanda sai annabi Sulaiman ya shari'a annabi Dawud sai ya ce a'a ai inda shine ba haka zai yi ba ya kawo kuma hukunci sai kaga kuma hukuncin ya zo haka da ya kamata to yanzu kaga na ai yanke hukunci ko magana ta kare ta an kai karshe to wannan shine to shine nan sai Allah yake cewa ya sanar da watan shi an sanar da suwa dukkan sun san watan iya shari'a a to ana shine Imam al-Qurtubi shi kuma sai yake cewa ita wannan aya din wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala sharafil ilmi yace wannan aya fa tana gwadin akwai hujja ciki wanda zaka nuna daukaka ta ilimi cewa ilimi abu ne mai daraja gaske sannan kuma wata kaddumu hamalati da kuma cewa duk wanda yake dauke da ilimi wata yana shu- yana gaba ga kowa ma'ana darajar shi tana gaba ga kowa to shine sai zan cewa yake cewa kuma sannan a wa anna ni'matal ilmi yace kuma neman il- watan shi ni'ima ta ilimi din nan min ajallin ni'am yace lalle yana daga cikin manyan manyan ni'imu- ni'imomin da Allah ya bayar wai ma'ana duk wata ni'ima da Allah zai baka to in ya baka ta ilimi ita ce mafi girma sannan kuma wa ajzal qisami ita ce mafi girman watan rabo a wajen Allah sannan wa anna man utiya hudu wanda an ka bashi ilimi din nan faqad utiya fadlan kaseeran hakika an bashi fadla mai yawan gaske min ibadillahi almu'mini daga cikin bayan Allah mu'mine sai kawo aya ce saboda Allah madaukakin sarki yana cewa yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin Allah yake cewa Allah yana daga daraja waɗanda sun kai imani daga cikin ku sannan yana daga darajar malamai wanda suke wanda suke masu ilimi to kaga a wannan kaga kenan ashe sai ya zama na shi imamul qurtubi ya haifar da fiqh na cewa to tunda nan kaga gashi Allah yana cewa mun ba su ilimi to ai kaga inda ba abu ne mai muhimmanci ba ai Allah ba zai bashi jinjina ba haka har ya ce mun ba su kaza din ba don duk abin da kaga Allah ya ce ya ba da kaza to abin in an ka bi shi diddigi diddigi zaka isko yana da girma matukar gaske to wai saboda girman ilimi din to shi yasa sai zan Allah madaukakin sarki yake cewa yana tunatar da ni'ima cewa ya ba su annabi Dawuda da shi da annabi Sulaiman ilimi din to shine wanda nan Allah yake magana cewa watan ya ba su ilimi shi annabi Dawuda da shi da annabi Sulaiman wanda su ci annabi Sulaiman wancan ne aka yi su waje jikin can wajen fal wajen Palestine din nan kije da magana wajen Baitul Miqdis din nan to a can wajen ne aka yi su to shine a nan Allah yake cewa to lokacin da kuma Allah ya ba su ilimi din su annabi Dawuda sai Allah yake cewa faqala don haka sai suka ce waqala sai sun ka ce wai annabi Dawuda din da shi da annabi Sulaiman suka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ma'ana suna godiya ga Allah Allah zai faddalana Allah wannan wanda ya fifita mu ala kasirin bisa ga mafi yawa minan min ibadahil mu'minin daga cikin bayan shi mu'minai wai ma'ana shine suna godiya ga Allah tun da ya fifita su bisa ga dukkan sauran al'umma bayan shi muminai baki daya saboda ya ba su ilimi wanda bai ba kowa ba shi ilimi din na abu ne wanda ke mai girma da wannan ne ko shi zaka ga ina ba da misalin cewa wanda zaka ƙara sanin girma da kuma daraja na ɗabi'u da halaye na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kaga ilimi yana da girma ko sosai da gaske duk tarin ilimin nan ne ga sunan zaka ga Allah ya ba da su ba amma ƙarshe kuma sai Allah duka duka abin da ya dawo sai Allah yake cewa kuma wa ma utitu min al-ilmi illa qalila sai dai hudu ilimin da kuma gan dan kadan da yanka baku wadu yanda za ka ganin tarin masu ilimi in a cikin addini din ne ka ga jimanyan manyan malamai da za ka ji ana magana ka ji irin tarin karatun su in ka dawo kuma ga ilimi na wanda yake na shi ma na kimiyya na kere-kere shi ma ka ga duk irin abubuwan da aka yi duk da waɗannan ilimin gaba ɗaya Allah ce duk ɗan kaɗan ne ya bayar wai cikin ilimin Allah ɗan kaɗan ne an ka yi ba an ka ba jama'a to yanzu kaga ya an ka duba irin abubuwan da Allah ya bayar yanzu yan aka aji ilimi na addinin musulunci shi aji na addini daban gehe ma don shi babba ne shakun duni to mu ɗauko ga wanda yake ma na zamani na ƙere-ƙere haka yanzu in kaga irin abubuwa da za ka yi ta sha mamaki yanzu misali ko ga waya ɗaya ma abu mamaki ne ko ita ɗaya tana da abubuwan mamaki matuƙa amma abin da yasa saboda an saba da ita shi yasa yanzu har ba a ganin girma abubuwan da ciki ne amma ai abin akwai mamaki ka a ce ba a jona waya ba ba a yi komi ba yanzu kawai za ka iya magana da wani ba ma ɗan ƙasar ku ba ko a wace ƙasa ɗin ne yake in dai ga nan ba ta shiga kira shi ɗaya za ka yi ko ba waya an ka jona da wagga waya taka an ka lakaba da can ka tashi ba a'a gashi kai magana kuma shi din ne kuma kai din ne kai ma kowa na jan kowa to kaga kuma kaga an kai ma inda ma akwai ma wayar da in za ka yi magana ma ana ganin ka ko ina jin akwai ta wanda kuna wayar da ana ganin ka kana ganin hoto yana ganin ka subhanallahi to kaga ba huri guda kuma fa sannan a dawo ga abubuwa da aka yi ka kalla irin memory wanda ne karami ba wani abu ba amma kaga za ka ɗauko duk karatun ƙulani tun daga bakar hannu su gaba duniya ciki wanda in ma ran kai ɓaci ƙila ko haɗe shi kana yi ko to amma ka gani amma ga shi duk wadda komi na ciki ai ka ga abin da akwai ban mamaki sannan ka kalla irin shige-shige da za a yi a yi wancan a yi wancan da wuyi abubuwa da ga sunan daban-daban dai waɗanda ake yi duk kaga ilimi ne da ya kawo nan fa ka kalla irin abubuwan da ake yi na ƙere-ƙere na motoci motocin ka gansu kala-kala daban-daban in motoci na hawa ne na jin daɗi in motoci ne na ayyuka na aikin godabe ne waɗanda aiki ne ka ta ganin ga sunan dai kala-kala wai kuma da ilimi ne ya kawo wannan abin amma fa Allah ya cuta kana kuma dan kadan ne kuma wadu wannan ilimin naka ga dan kadan ne to inda abin da yasa alaka ce da kun ji na ce muku shi yasa za a gane girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dabi'un shi shiko da Allah ta sai ya ce wa innaka la'ala khuluqin azimin kana bisa ga manyan manyan dabi'u shi sai da Allah jinjina so ya ce azim nan ga ilimi nan dan karami ne Allah ya ce bai da yawa dan kadan ne amma ga na har yanzu an kasa an kasa gane iyaka te ko to ina da to dabi'u manzo Allah shi kuma da Allah ya ce masu girma to kaga abinda Allah ce ma dan kadan wai an kasa gane iyaka ce to ina da Allah abinda Allah ce ma azimu kenan kaga baka isa ba kenan to ta za a yi ma a gano a ce an kashe inda bai kai mutu shi yasa za a gano abubuwan wato rashin sanin manzo Allah ne ka sa sai ka ji ana taba ganganu na rage girman daraja gare shi har mutum ya ga cewa ai an bashi girman da bai kai gare shi ba ko menene menene ga sunan ilimi da Allah ya kira shi wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan dan kadan an ka baku amma gashi wai duk duniya yanzu har yanzu an kasa gane ki iyaka ce kullun sabon wasu sabbi abubuwa aka karuwa na ilimi da na kimiyya kullun amma Allah ce tudan kaɗan ne to ina da abin da Allah ce ma'azimar ɗabi'u manzo Allah kenan kuma babba wani zai ƙara gano wani misali na warware mutum ya ƙara tabbatarwa yanzu in ka kalla irin ka kalla manzo Allah sallama tun kamin a halicce shi da sura ta dan adam fa tun yana haske malamai duk yana na rubutu cikin littafai na tarihi har zuwa lokacin da ya sauko a cikin tsatson annabi adamu da ta da cirata ta daga cikin wannan tsatsa zuwa ga wannan zuwa ga wannan zuwa ga wannan shi ma duk yana na rubuce duk mun karanta a lokacin baya ko har zuwa lokacin da an ka haife shi duk yana na rubuce da rana haihuwa shi mi ya faru abin da suka faru da sauransu da irin kuma yanda ya zo shi ma duniya din sallallahu alaihi wasallama da kuma irin abubuwan da an ka ta ganda ba mamaki tun yana cikin shekarun shi na kurciya da irin abubuwan da ya zo tsakanin kamin ya kai shekara na arba'in har zuwa lokacin shekara arba'in din shi ma ya kai shekara arba'in ka fara wahayi su ma duk yana na rubuce har zuwa an ka dawo kuma bayan an fara yau mashi wahayi din shi ma har zuwa sauran rayuwar shi duk abin da mazala yake yana na rubuce ya zauna cikin jama'a sabai su rubutu su ce annabi ya zanna an yi kaza annabi hudu magana su ce ai ya ce kaza a hudu wani abu gaban shi ya ce a ce an yi abu kaza gaban shi ko wani ya to ya aikata wani aiki gaban shi yana kallo a ce ai an yi gaba annabi ya tashi ya shiga gida a bada labarin ya shiga gida ya shiga ɗakin iyalin shi a ce ya shiga ya shiga makiyoyi a ce ya shiga duk abin da zai yi gashi na a ce gashi na yayi wai amma har yanzu kuma ba taɓa roto kuskure ko guda ba ai ina ganin wannan ya isa fa a ce a samu tun gaba ina jan ko sati guda an ka samu tun gaba ila ba a samun kuskure ko to to kaga shi ko don rayuwa ta shi gaba ɗin rubuce take dut amma an kasa a ruwa kuskure kwala guda tal daga gare shi to ai ko wa'inna kal ala khuluqin azimin kenan to dan Allah wa isa ya gano shi hayaci wai an kashe inda bai kai ba ha ba dama shi yasa zaka gano dole in baka bi wadannan sun ka san girman manzo Allah ba sun ka sun ka dora ka bisa ga wannan din ba sai mutum ya kai ka dai ga halaka take saboda shi manzo Allah a wajen shi ba karamci da kai wani abu na reni ko mi karamcin abu na reni din sunanka jinin ka ma ya halatta ga kaida da ka faɗi wata kalma mai muni ga manzo Allah da bata dace da shi ba malamai gaba da sun ittifaki jinin mutum ya halatta shi kenan kuma ko mutum ya tuba ba wai ko mutum ya tuba ga ka'ida sai an kashe shi duk wanda zai faɗi rage daraja annabi to shi yasa zaka isko abubuwan malam duk abin da shi yasa kaga mu alhamdulillah su shugabannin mu duka mai shekara mu duk abin da ya shafi manzo Allah suna ganin shi da girma ai in ka kula misali da aka yi in taron boyar ji da sauransu kaga ana shirin manzo Allah ne ko to su malaman manzo da rika ciya ne ba su sun ka kago mu ji ba su ma iskowa sun kai ana yi amma da sun kasan su yake sun san girman manzo Allah din sai sun ga tunda don annabi aka yi sai sun ga cewa to ai ma su abbar su bar ma su shige gaban kowa ma saboda yana da annabi saboda sun san girman annabi din shi yasa wanda ma bai sani ba sai a su da kabo da shi ya ba haka bane kuma tun kamin shehu tijani a haye shi aka mai da a fadin duniya tun kamin a haye shehu tijani da shekaru dan ruwa kuma dan maulidin sai ya tsaye shehu tijani da kusan shekara 500 amma wanda bai sani ba sai a zai ɗari tijani ne kan maulidi ka gani wanda a jahili ma cikin wa'azi na iya ta shi ma sai ya ta nuna haka nan almajiran su ta ganin kaman wani abin kirki ne ka karanta musu kaman magana ce ta ilimi ko na abu kuma ba haka bane to saboda haka shi yasa sai zan saboda sanin girma annabi din ne shi yasa tun da an ga ce na annabi ne shi yasa suka ganin abin da girma su kuma suka bashi mutukar muhimmanci kuma suka kira al'umma magoya bayan su cewa lalle su dauki abin da girma da muhimmanci shi yasa su wanda ba su san girma annabi ba sai ga suna walakata abin ana taron siyasa ba su taba cin taron siyasa ba ba su taba cewa taron siyasa bai da kyawu haramun ne ba a kawo ruwa a zauna a sha wurin taron siyasa ba taba cewa bai da kyau ba a ci abinci ba taba cewa gara a sha giya da shi ba duk abin da za a ci da ya halatta amma yan kai wanda annabi da zuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi za a cewa bai da kyau daga ci abincin mota ma gara ka sha giya haka suka cewa da kuma ka ci abin naman da an kai cikin an kai yanka wajen mota gara ka ci musai duk jiwon da manganu malam ga sunan ka saba ba kamar magana nan za a gane watan rashin sanin darajar maza ne amma in ba haka ba yanzu jama'a abinda mutum zai duba shi ne wai in mutum ya yanka wata dabba wajen boye da ji shi saboda me yi saboda homar da jin daɗin maza Allah bane saboda annabi ya yanka wannan dabba kuma ba suna annabi yaka kira wajen yanka ta ɗin ba sunan Allah zai kira wajen yankawa amma kuma duk da haka nawa bai halatta a ce ba baya gashi kuma Allah ce fakulu mimma zukira smullahi alaihi duk abinda an ka ambaci sunan Allah wajen yanka ne Allah ya ce a ci shi kai kuma ka ce ba ka ci ka kawo Allah ta waye kenan Allah ya ce ka ci ka ce ba zan ka ci ba wai saboda mai saboda don annabi an ka yanka kaga don an yanka da maki yanka kenan ko amma in ba don haka nan ba misali ai kaga an yanka don annabi bai halatta ba amma ya yanka mai haihuwa shi wannan mutumin ko bai taron suna sai ka isko yana yanka dabba suna ranar bakwai ga wata ce ranar an bakwai ko ko bai taron suna ko masallaci ga sunan shi kaga dole ne sai ya sai ya yanka ko rago ko tunkiya duk abin da ya sabu ko akuya to don wa yanka wannan din a don dan shi yanka amma kuma ya halatta ce ko kaga ya halatta a cikin ɗanɗana amma wanda aka yi don annabi shi bai halatta ba to ai kaga kuma an ka ce wai don bai so annabi ne kuma sai ci in jiwa ci to in ba haka nan me ya halatta wancan shi kuma bai halatta wanda an kai kado annabi ba yana ganin ɗanɗana ya annabi ne halatta shi yasa ya kamata a ce wanda ya don ɗanɗan shi amma a bar wanda an kai kado annabi kaga abun ba zai ba kuma ya tayin kasuwa ta ya sauna ma wurin mahota su ma sun yanka kasuwa don me sun kai kasuwa don kuɗi sun kai kasuwa hato tun da wurin asabalara sun kai don su samu neman abinci sun kai kaga don neman kuɗi sun kai yanka abinsu amma kuma ya halatta do a ci amma wanda an ka yanka don annabi shine bai halatta ba kaga kenan shi a waje na kenan kuɗi ma sun yi annabi kenan ko tunda wanda an ka yanka don kuɗi ya halatta ci wanda an ka yanka don annabi amma bai halatta ba kuma an ce kyan annabi ne sai ya haɗa ka ne kuma ce ba haka nan bane ai kaga abun akwai dubawa in abinci na shi ma haka nan ga yana ana yi kasuwa mutum ya zauna ya sai abinci ya ce kushe ta shaida ya halatta wanda an kai don kuɗi abinci shi ko don annabi an kai shi amma ce gara ka sha giya kuma in ka tage mutum ko bindiga zaka aza mutum ya faɗa maka ayar da Allah ya faɗa wannan magana bai da ita bai da hadisin da annabi ya faɗa wannan magana ba shi to kaga sai ya zama kenan mutum yana ƙirƙiro shi ka halatta shi ka haramta kenan in ya ga dama ya halatta ya ga dama ya haramta to kaga ina mutum zai samu wannan hukunci to shi yasa ka gawa ta girma na manzo Allah wanda sun ka san girman shi su ne suka mutunta shi din wanda ba sani ba kan to haka za su ta gana an kashe inda bai kai ba su ce maka mutum ne kamar kowa da sauran abubuwa wal yazab billahi kai kowa abun ya wuce nan mun karanta dai kwanan baya to shi yasa abubuwa da yado haka suke tafiya to kaga nan a watan kaga ilimi shine wanda Allah ya ba su su annabi Sulaiman da shi da annabi Dawud to kuma suna godiya ga Allah to kaga qala alhamdulillah sun ka ce mun gode ma Allah allazi wannan na da fifita mu ala kathirin min ibadihil mu'minina bisa ga mafi yawanci daga cikin bayan shi mu'minai to saboda haka aka ce kowanne daga cikin su hada kullu wahidun kowanne ɗaya daga cikin su min huma daga cikin shi annabi dawud da annabi sulaimanu mun faridan ya faɗi wannan kalma ne shi kaɗai ma'ana shi annabi dawuda a zamanin shi ne ya gode ma Allah bisa ga ni'imar da Allah ba shi ilimi din shi ma annabi sulaimanu a lokacin da shi zamani din shi ma watan shi ma ya gode ma Allah bisa ga wannan ni'ima din to shine Allah yake cewa ya ba su dam ka karanta ta gaba mawar isa bismillah wa warisa sulaiman daud wa qala ya ayyuhan nas walliman aman daga daid wa utina min kulli shay inna hadha lahu labalun mubin
a to nan aka ce kamar yadda shehu dan radiyallahu anhu ya kawo yace wata rana kharaja sulaiman yawman annabi sulaiman lokacin wata rana ya fita wa huwa sagirun lokacin yana karami haka to fanada qallahu namlatun sai wata turuwa ta mai magana kusa an ce da mana jin magana da dabbobi ko sai wata turuwa ta mai magana ta ce mai shin wai kai a ya Suleiman ta'arifu lima summi lima sammallahu abaka Dawuda wai ka san abin da yasa Allah ya kirawo babanka annabi Dawuda suna Dawuda ka san abin da yasa Allah ya ce mishi Dawuda sai annabi Suleiman ya ce a bai sani ba sai ta ce aile annahu dawa qalbahu min hubbi masu wallahi wai saboda shi ya yawa zuciya ta magani duk wani abu wanda ba Allah ba ruwanta da shi Allah ɗaya kaso wai saboda ya zama ya wanke zuciya ta Allah ɗaya kaso bai san komai in ba Allah ba to sai an ka kira shi da suna shine fawudda sai an ka same soyayya sai ya zama sara mahbuban sai ya zama kowa na son shi Allah na so ne kuma sauran jama'a bayan Allah suna so ne shi yasa aka ce mashi Dawuda wai saboda dawa qalbahu ya zuciya shi magani na son wani abu duk wani abu wanda ba Allah ba to sannan sai ta turo ta sake ce mai to kai kuma ka san ta alaba lima sun ta suleiman ka san abin da sa an ka kira karsu na suleiman kai kuma sai ce bai sani ba to to shine sai ta ce saboda kai anta wato sulaim wato aka ce tasgiri na kalmar salim salim ka san mutum da yake kubutacce mutumin kirki ga rayuwar shi yana cikin aminci kuma sannan rayuwar shi kuma ya tsarkake ta zuwa ga Allah to saboda haka da aka ce maka suna kasan salim ko salimul kalbi ko yawa to shi ne kaga salim to ma'ana wai shine wai daga wannan kalmar ne wai shi yasa aka sa maka suna Suleiman saboda haka nan kuma sannan zaka riski matsayin baban naka zaka gade shi ita tura take ga mashi haka din to haka Imam Al-Qurtubi ya kawo a to shi yasa nan sai Allah madaukaki ya ci gaba da cewa wa warisa Sulaimanu Dawuda saboda haka daga nan kuma sai shi Annabi Sulaimanu ya gadi Annabi Dawuda baban nashi kenan a shi ne annabi suleiman ya gari baban shi annabi dawuda a don haka sai zan ya gade shi gado na mulki na ilimi da mulki shi to shi ne wa warisa suleimanu dawuda annabi suleiman ya gadi annabi dawuda wa ƙala yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ulimna mantiƙa tsairi lalle mu an sanar da mu iya magana ta tsuntsaye fahimu aswatahu muna fahimta watan sautin tsuntsaye din in tsuntsaye sun kai kuka muna gane mai abin da suke cewa sannan wa uti na min kulli shay'in yace an ba mu kowane irin abu yi utahul anbiya wanda Allah yake ba annabawa wal muluka da sauran mala'ikatan sarakuna duka an ba mu shiya sai yace inna hadha haqiqa ko wannan abin da an ka ba mu lahu wal fadlul mubin lalle hakika shine wata irin fadala mai girman gaske tunan da haka sai ya zama Allah madauki sarki watan ya bashi annabi Sulaimanu da annabi Dawuda watan ya gadi ya gadi shi baban nashi to da haka kaga nan sai suka gode ma Allah bisa ga kuma ni'imar da ya musu din to bayan wannan shine sai na Allah yake tabbatar da cewa to shi annabi Sulaimanu din ya gadi shi din to akwai kamar da Imam Al-Qurtubi ya kawo cewa a wata Ibn Adiya yana cewa shi annabi Dawuda yana daga cikin dama banu Isra'ila kuma wani irin sarki ne babba wanda ɗanɗan nashi annabi Suleiman shi ya gadi mulkin nashi ɗin da don matsayin shi a cikin annabci kuma saboda haka sai ya zama bayan rasuwar annabi Dawuda sai watan ya zanga da ilimi ɗin da kuma annabci ɗin da mulkin sai sun ga koma wajen annabi Suleiman shi yasa aka ambace shi da suna mirasan gado ɗin eh saboda haka kaman aka ce kaman irin abin da zaka cewa al-ulama'u warasatul anbiya ko kaga an ka ce malamai su ne magada annabawa kaga to sai aka ce shine wannan din shine ma'ana wannan din cewa annabi Sulaiman ya gari annabi Dawud din sannan Imam al-Kalbi kuma ya ce shi kuma wata shi annabi Dawud ya kasance yana da ɗaya guda tara amma shi annabi Sulaiman shi shi ya gari annabi Dawud din shi ya gari da annabcin nashi da mulkin nashi don haka sai malamai suka ce to nan da Allah ya ce wa Sulaiman da Dawud din nan to yace law walau kana wirasatu malin inda gado ne na dukiya to lakana jami'a auladihi fihi sawa da duk sauran ɗaya ai kaga da tare za a raba ko amma nan sai an ka kibi an ka ce annabi sulaiman shi kuma su tare ne kaga sai ya zama kenan shi kadai Allah ya kebance watan ya bashi ya gadi baban nashi din kuma irin wannan yana faruwa matuƙa da daman gaske zaka iya samu wani lokaci ga manyan malamai wasu sun shahara matuƙa sosai amma kuma sai ka isko wani lokaci mutum ɗaya ne daga cikin ƴaƴansu zai iya zama shine ya gaji kujerar su ma'ana ta ilimi din da sauran abubuwa za a samu irin wannan daman gaske matuƙa ko ina to kaga nan shine na an kai ga shi annabi Dawud din gashi yana ɗaya guda tara amma shi annabi Sulaiman kuma shi ya gade su zaka samu irin waɗannan draman gaske a wani za yanzu misali in ba da takaitacce misali wanda a ganewa a kamar yanzu irin munan da muka sani nan gusau misali ko kaga kamar an san irin su malam Mustafa Sahihi ko kaga wanda bai sani ba tunanin zai shi shi abba gidansu ba shine babba ba a wanda khalifa yana nan yana da wa ba ma guda ba kusan wan shi uku nika ji kuma da suna nan amma ka gani mutum sai ya tunanin kamar ko su ne waɗanda a shi ababba amma sai ya zama harka ta ilimi na karantarwa na gida kuma duk da yake su ba suna da ilimin din amma dai harka ta karantarwa din sai ya zama komi na hannun shi kaga ya gaje baban shi kenan kaga shine mai karantarwa da tafsiri da menene da komi da komi shi ke gabatarwa kaga amma kaga ya gada kenan to irin waɗanda kaga suna da yawa biji ana samun su to shi yasa shi annabi dawuda shi ma dan dan shi tara yake da suwa a'a tara amma shi annabi dawudan annabi sulaiman shine wanda yake ya gade shi din sannan akwai daga cikin shi ma a ibn al-arabi al-maliki shi ma ya ce to ka ganin wajen inda gado ne na dukiya ya ce ka gani da dole sai alaba daidai wadda adadin yawan ɗiyan sai alaba masu adadin yawan gado ɗin ka gada sai alaba kenan ta amma da ya zan ba gado ne na dukiya ba to sai ya zan watan annabi dawo da shi kaɗai ne wanda yake ya gada waɗannan hikima ɗin da kuma annabci ɗin sannan kuma allah ma ya ƙala mashi wani mulki wanda ma kwata-kwata bai dace da wani ba aka ce shi annabi dawo da ya roƙi allah ne ya ce allah ina so ka bani mulki wanda wannan mulkin kwata-kwata ga a samu wani wanda ya iri ne yana so allah ba shi mulki wanda ba mai iri ne gaba da duk duniya har duniya ta kare allah ba gaba aka ce shi ya sa wata rana manzo allah sallallahu alaihi wato ya zo ya hito an ka ce sai ya gashi dan sai ya kama shi dan ne ko da kame shi bayan ya kama shi ya daure shi bayan ya daure shi har ya wuce kuma sai ya ce ah sai maza Allah tuna ce to kuma gashi annabi Dawud ya yi ya yi addu'a ya ce Allah ya bashi mulkin da bai dacewa ga kowa har duniya ta kare to bari da dan dan saboda addu'a annabi dan uwa ne annabi Sulaimanu bari to ya kwanci shi dan saboda shi ka gani har ya ga abun ganin shi ai bai daure shi dan ba ko shi ko sai ya daure shi dan sai so hatawa ya kowa ya tuya ganshi haka manzo Allah ya so ayi to amma sai ya ce to amma sai na tuna da addu'a dan uwa na annabi Dawuda annabi Sulaimanu kai shi yasa sai na dawo na sake shi to amma malamai suka ce to a duk da kana an yi da ko ko dai tun da gashi ka gani an yi kuma kaga gashi nan mu an roto duk mun sani ya ka gani an yi da ko to ka gani to kuma kaga ha malamai suna cewa ai wato shi annabi annabi Sulaiman ai kaga ya mulki mutane ne da aljanu ko to amma ya ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya mulki ne shi har zuwa ga mala'iku har ya kai ai suka ce ba ku gani lokacin da za a haihuwar shi duk mala'iku nan gaba ɗaya sun ka sun ka cika duniya kai da kawo ɗaya ka ce da na maza Allah zai zo duniya ka gani kaga kenan kaga kenan watan shi maza Allah ya mulke su kenan kuma kaga duk lokacin da da sauran annabawa gaba daya duk ya mulke su to tunda ka gani sadda aka samu cikin shi duk kowane duk kowane wata akwai annabin da zai zo ya gaya ma sai da aminatu cewa ke samu cikin kaza za ta zai faɗa ba za su zai mata albishirin da cewa ta samu cikin manzo Allah har wata nan nan gwada tara kowa sai ya zo da ya bishara da ranar haihuwa hiyaka da tauraru sai da sun kai kasa kasa su maran nan ai kaga ba a ce ya mulki tauraru shi ma annabi Sulaiman ko amma kaga shi manzo Allah nan duk kasa kasa sun ga sun kaski duniya ko ina to shi yasa kaga kenan dai an dai din dai saboda haka manzo Allah ya mulki ya kada shi bai da bukata a sifanta shi da mulki din ne kurum to shi yasa da haka ba zai ce ya mulki din ba amma ai kaga tun da ya dora shi din kuma gashi har an karoto mana mun ka sani ai magana ta kare kenan sallallahu alaihi wasallama to wannan kenan sannan imam qatil ya ce amma shi annabi sulaimanu wajen mulki to ya dan dala shi annabi dawud din shi annabi sulaiman kaga shi ya dan da amma mulkin nashi duk da haka na har ya zarta na baban nashi din shi annabi watan dawud din sannan kuma shi ne mafi yin hukunci ya fi iya hukunci a sama da shi din sama da annabi dawud kaga da mun ba da misali shi ko to saboda haka irin wannan suna nan biji in zaka duba irin tafsirin ko ibnu kasir ta kawo su da yawa to sannan annabi dawuda kuma an ka ce amma sai da shi annabi dawuda shi kuma ya yawan ibada shi kuma shi annabi sulaimanu ya fi mulki da kuma hukunci shi kuma annabi dawuda ya yawan ibada shi kuma haka imam mukatil ya faɗa sannan wasu daga cikin malamai kuma ne ce a walam yablug ahadun min al-anbiya'i ma balaga mulkuhu shi annabi sulaiman din mulkin shi babu wani daga cikin annabawan da mulkin shi ya kai ga nashi domin Allah madaukin sarki sakkara lahul insa wal jinna Allah ya hore mashi da mutane da aljanu wa ɗaya da tsuntsaye wal wahshi da sauran dukkanin kwari na cikin ƙasa duka Allah ya hore mashi su baki daya sannan wa atahu ma lam yuti ahadan min al alamin kuma Allah ya bashi abinda bai ba kowa daga cikin talikai ba amma banda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya gari baban nashi a cikin mulki din da annabci a bayan shi shine ya tsaya da shari'a ya ci gaba da shari'a a cikin shi din sannan kowane annabi aka ce da ya zo bayan annabi Musa watan yana yin shari'a ne da watan littafin na annabi Musa din eh shi ma ma'ana annabi Dawuda da annabi Sulaiman kaga kenan duk sun ta shari'a ne da abun nan din littafin annabi Musa alaihi salatu wasalam to sannan aka ce kuma tsakanin watan rasuwar shi annabi Sulaimanu da kuma haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato an ce zai kai shekara dubu an ce zai kai shekara 1700 tsakanin annabi manzo Allah da kuma shi annabi Dawud eh sannan duk da yake su kuma Yahudawa ga nasu lissahi suna cewa watan bai kai shekara 1700 ba suna rage 300 ciki cikin 1700 an ebe 300 1400 kenan ko a wajen lissafin Yahudawa su abin da suke dauka kenan to wannan kenan wannan haka Imam Al-Qurtubi ya kawo sannan Imam Ahmad Sawi shi kuma ya ce shi annabi dawuda ya kasance yana ya guda guda tara kamar yadda muka faɗa da su sai dai annabi sulaiman shi a babban su eh sannan kuma shi annabi dawuda din ya rayu ne yace shekara watan 100 shekara 100 cicicip shi annabi dawuda shi kuma annabi sulaimanu shi ya rayu shi kuma duka duka shekara 50 ne da wani abu shi kuma shi kuma bai kai gare shi ba duk abubuwan da ya yi don haka nan wajen baitul miqdis din nan masallacin nan da zaka ana magana da qurs din duk su annabi sulaiman su ne gina shi shi yasa yana da matukar tarihi matuka a musulunci yana tarihi mai girman gaske wannan masallaci amma gashi ne yanzu kaga ya kuma hannun yahudawa subhanallahi to Allah ya kwato shi mai da shi hannun musulmi ya zama wani inda zaka taji kowane lokaci ba abinda ake yin ba cutar da waɗannan musulmi din falastina waɗanda ake magana din haka kawai don zalunci zaka ga an kai hari haka kawai shikenan ba ruwansu da mata da ƙananan yara da kowa sai dai kawai a zo a sa jiragen sama ɗaya ko kuma soji kawai su buɗe wuta a kashe mutane su tafi su kawai ba abin da ya dame su kuma ƙasa guda ta isra'ila shikenan ga ta tsakiya kuma kasashen musulmi amma saboda kuma kaga har da rashin haɗin kansu kansu ma kasashen na musulmi yana da kicin abin da ke kawo matsala ai amma in ba haka wata ya za a yi a ce ƙasa guda tsakiyar ku yahudiya duk duniya ta ɗaya ƙasar yahuda fa duka dama saboda su yahuda ƙasa allah tsine musu albarka dama allah da ya la'ance su to sanadiyar wannan tsine wadda allah ya mashi su sun ka zama lalatattu sun ka zama ga lokacin ba ko ƙasar ba su da ita a lokacin ba ko ƙasar ba ta duk sun watsi ɗaiɗai suke tun lokacin da hitler ya musu kisa ɗin ina yan boko wasu sun tarihi hitler ko ko ba sani ba ta ga akwai kisan da ya sa an kai masu na ƙari dangi haka yin masu sun ka zama ɗaiɗaiɗai shi kenan ba a masanin mutum ma haɓɓai masu a ce a san bai hujji da shi to sai da baya ne kuma an ka dawo an ka ɗan tattaro su ne an ka tattara sannan an ka ta an ka masu can ƙasa ta isra'ila ne kan kuma an ka ta kuma a ga inda za ka so kuma sai can can waje cikin laraba ɗin can wajen su ƙasar siriya ɗin nan ducen yankin ne wajen su labanan ɗin nan da sauransu duk waje cikin ne to amma ka ga gashi kuma ta zo kuma suna ta yin abubuwan da suka so malam suna cutar da al'ummar musulmi amma ga shiru su kuma yau inda su kasashen musulmi za su dunkule su rika yin magana guda ai ba wai magana isra'ila ba su america dole ba sai sun sai sun dan dan dole to tunda ai da makwacin rashin haɗin kan shine ka kawo komai to shi yasa kaga duk gashi kasashen mu na musulmi din abun ana cikin su kala kala da guda guda ko tunda gashi nan kaga an ka zo kasa Afghanistan an ka zo an ka lalata ta an ka dawo kasa Iraki isa ma an ka lalata ta gashi nan ko ga sunan ka dawo Libya su ma kaga su ma haka aka zo an ka lalata su ma gashi nan yanzu Syria ita ma gashi nan an samu gaba su ma ga yan tawaye ga kuma sa abun nan ne su irin waɗanda kasashen na turai din ga sunan su ma an sa gaba a ƙare sannan kuma a juwa kuma ga wata ƙasa kaga da haka nan za su suna ganin kaman shugabannin kawai kowa ya rike kujera ce kurin to ai ba haka lamarin yake ba tunda an ka bi su da gura-gura don an ka yawan mamaye su a shikenan kuma ta kare yanzu irin abin da an ka yi da suka wa irin shugaban na kisa na walakanci aka ga ba shi bane irin Saddam Hussein da sauransu ko ai kaga kisan da suka yi musu to kaga to ina riba take sai a ce wai in guda za a taba guda ba kowa sai ya kawo baki ne shi ne shikenan kaga wannan ba yi bane gaskiya to kaga yanzu shi yasa kaga ita Isra'ila din gashi wuri ne mai matukar tarihi bai Qudus din nan kuma kaga shi ne wanda sadda za a Isra'ila mai raji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka zo da shi nan wajen Baitul Maqdis din shi da zaka ji subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa wannan masallacin na qur'ani shine ake ce masjidil aqsa din ga ha alqur'ani Allah yake ambaton shi amma yanzu gashi yana hannun yahudawa abin da suka gana ma shi suka ciki ka gani subhanallahi to Allah ya kwato shi amma an ce da ba kashin duniya sai ya koma hannun musulmi din to Allah Allah Allah ya mai kada shi hannun musulmi kuma Allah ya fitar dukkan musulmin duniya baki daga cikin kuncin da ake cikin shi alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a to shine nan sai Allah madaukakin yake magana cewa annabi Dawuda shine ya gadi annabi Sulaiman shine ya gadi annabi Dawuda wa qala sai yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane wallim na man dika tsaye an sanar da mu watan magana ta tsuntsaye wa utina kuma an ba mu min kulli shay'in kowane irin abu wanda yake an ba annaba an ba mu shiya inna hadha haqiqa wannan lahu al fadlul mubin falala ce wanda take mai girman gaske
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون
a to wannan sai kuma Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya muna a ya ci gaba da gaya muna wannan cewa bayan haka ina ne ko hushira ko wa hushira li sulaymana junudu sai Allah madaukakin sarki ya ce an tara ma annabi sulaymanu rundunar shi min aljinni ta daga aljanu wal insi da mutane wa ɗaya da kuma tsuntsaye fahim sai ga su su gaba ɗayansu watan annabi watan su waɗanda ne rundunar gaba ɗaya yu za'una wato shine ma'ana nan saboda kasan shi annabi suleiman an hore mashi runduna ta mutane gaba ɗaya masu ɗimbin yawa zan zamu ji yanda abin yake da kuma aljanu duka allah ya hore mashi ma yanda ya gada ma zai yi da su ba abin da ya kaso shi zai masu da haka dole ya ba su umarni kuma dole su yi ɗin to sai ya zama yana hukunci gare su sannan tsuntsaye su ma da asama su ma duk Allah ya ba shi suwa ana cewa kamar can shi annabi dawo da muka yi magana watan ana cewa saboda jin watan sautin shi an ce yana da daɗin sauti matuƙa yana da daɗin sauti an ce in ya zo yana karatu littafin nashi na zabura ko wa ce na dawo da zabura ko to shi in yana karatun an ce duk tsuntsun da ya toze wucewa sai dai a cikin wuri yana saurari saboda jin daɗin sautin nashi shi yasa in yana karatun ba tsuntsun da kai wucewa sai dai tsaya wuri sai in ya gama sannan to to shi ne sai ya zama dukkan su gaba ɗaya watan Allah ya hore mashi annabi Sulaimanu din da ya ya hore mashi wannan runduna ta mutane din da kuma aljanu da tsuntsaye baki ɗayan su to shi ne sai yake cewa kana da Sulaimana wato shi annabi Sulaimanu ya kasance yana da yana da gida ko kuma a ce wata yadda yake kasa kakkasa tsarin rundunar tashi dama wata su ne a guda ana rabawa ɗin kowanne za ka isko su ɓangaren mutane da irin kujerin da za a azawa daban sannan ɓangaren aljanu su ma daban ɓangaren kuma su tsuntsayen su an ce su tsuntsayen ɗin sama ne suke su kuma wata suna hawa ne sama kowanne zai hawa ya buɗe fuka su kama su inuwa ba sai an zauna cikin inuwa ba ko wani ba su tsuntsayen ne suka taruwa gaba ɗaya za su tsaya sama to in sun tsaya nan sama din to shine za su zo su kai musu innuwa a su ne su kai musu innuwa to shine can za mu karanta in muka je can wajen lokacin da a shi annabi Sulaiman din sadda bai ga huda huda ba to duk za mu ji can irin yanda abin da ya faru abin da ya kawo haka din sannan yake cewa shi annabi Sulaiman din alaihi salatu wassalamu watan an ce yana da mata dubu guda dubu an ce guda 300 su ne waɗanda suke 'ya'ya matan nashi kenan saura 700 kuma su ne waɗanda ba mata abin da ne matsayin kamar kuyangin shi ne hakan ga a to kaga in ka hada sun zama guda rubu kenan kuma kowanne daga cikinsu saboda tun daga shi ga wadata ta samu kaga ba wani abu wanda za a cewa kuma ya gagare su na ɗauye ne su dama ko can ai kaga shi yasa za ka ko da aka yi magana yin aure cewa mutum ya yi aure fanki kuma tsaba da kuma sai masna wasu la saura ba ko ko mutum biyu ko ya aure biyu ko ya aure uku ko ya aure hudu sai aka ce sai in bai iya adalci ko kuma in bai iya ɗauka su ɗin to kaga da bakocin ai rashin dama shine zai sa a tsaya ga guda ɗin kawai ko biyu ɗin kawai misali ko uku ɗin kawai ba a zama a cika ɗin ba amma in ga iko ɗin na ɗaukar duk abin da suke bukata na ɗaune su to abin da aka yi bukata kenan shi yasa zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi da kanshi yana cewa watan dama shi yin aure ɗin yana daga cikin sunna ce ta annabawa don haka shi yasa kaga manzo Allah matan shi tara waɗanda ya bar duniya yana tare da su su tara saboda me saboda shi da kanshi ma yana cewa kuma ku yi rika yin aure sannan domin in yi alfahari da kuran tashar kiyama wai zuri'a kuma ana in zon ku yi zuri'a ba su yawa sai in yi alfahari da kuran tashar kiyama shi yasa shi annabi dawuda wato yana da mata annabi sulaiman yana da mata guda dubu ne to sannan kuma aka ce in aka zo ana aza kujeri an ce kujera za ta kai dubu wadda dun na zinari ne da azurfa wanda za a zo a aza su tsakanin su mutane ka zauna a tsakanin mutane da manyan na kusa gare shi wasu daga cikin annabawa da sauran manyan malaman shi sannan sannan sai a kawo sauran jama'a rundunar shi na jama'a kuma mayaka kenan sojoji su kuma su ma gana su su ma daban sannan tsuntsaye su ma ga su ma sun yi halka halka su kuma can sama din suna kare su daga zahin watan rana sannan an ce kuma yana da shinfiɗa wadda wannan shinfiɗa din wadda ya hanka shinfiɗa ta yas an sa mala'iku sun ka saka ta ita ma aljanu kai saboda abin da za a aljanu za a saka su nan take za su je su yi shi to shi ma aka ce duk sanda zai yi tafiya malmaki in za a yi tafiya a tashi a hawo mota ko a hawo a tashi ke a kawo raƙumi ko doki ko nabu to shi hidar za a zannawa sai iska ɗauke su kai su ɗin za a tayar iska zai ɗauka ta inda ka bukata Allah akbar to kaga kaga ya ka sauri kenan sai dai iska ta yi saboda haka cikin ɗan ƙanƙanin lokaci an yi an gama an ta inda za a to shi yasa amma kuma wannan ma tun da muna cewa duk abin da an kaba ko wani annabi an ba maza Allah irin shi ko to kama ta shi kuma annabi ko mai da wannan shi da shi kuma ko ko an taba jin annabi yana da shi da shi da suna zanna suna tafiya kaga dawaki suka hawa za su tafiya ko laƙun ba to shi ma maza Allah an ba shi shaida wannan ɗin ba eh ba ba ba wannan ba hera shi an ka ba shi shi maza Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba ma shi din da kanshi ba can sadda ma duniya za ta lalace wa duk mutane su zama na banza duk harka ta lalace gwanjun wannan abu an kai gare shi ai ga jirgin sama na kuku ai kaga shine mu yanzu aka hawa sai a ta cikin iska kawai sha guda har ma hit wacce din sauri kaga yanzu cikin yanzu kana irin ka koyi ban kwana da kai da mutum yanzu nan wurin ga nan zuwa awa uku zuwa hudu sai kana saudiya haka kai saudiya ko kaga shi kenan wanda sabanin ko na cikin najeriya zaka ta wani wuri zaka ta ina abuja kila ko ina jan ai baka saka ba a hudu ko to ka gani amma sai mutum shi haiga saudiya saboda me kaga saboda wancan mu'jizar da an ka ba annabi sulaimanu na ya zanna shi hida a ce da su iska kasu din da suka so to shi kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama an yi gwanjanta nan karshen zamani aka kawo ta sai mu tawon jirgi ga nan za sauki shi kuma Allah akbar sallallahu alaihi wasallama to wannan a shi ne abinda shi annabi suleiman da yake kinan to sannan sai allah yake ba da labarin cewa annabi suleiman sun kazo suna tafiya hatta iza atau ala wadin namli hatta iza atau ala wadin namli qalatun namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum udkhulu masakinakum la yahdimannakum suleiman wa junuduhu wa hum la yash'urun
to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa hatta iza atau ala wadin namli annabi annabi Sulaiman alaihi salamu suna tafiya har suka zo wani wuri inda wani kwari a inda gidan wata tururuwa aka ce huwa bi da'ifa wato wannan kwarin da'ifa ne wasu kuma sun ka ce a ƙasar Sham ne ƙasar Syria kenan a daidai na wajen ne suna kawo wurin to qalatin namlatu sai ita turuwa din sai take cewa aka ce ita ce wadda a shugaba cikin turuwa din to da ta hangi rundunar su annabi suleiman can tahi sai ta ce ya ayyuhan namlu ya ku sauran turuwa sai ta kirawo sauran jama'a ta kenan matsayinta na shugaba tana kiran talakawanta cewa ya ayyuhan namlu ya ku tururuwa udkhulu masakinakum ku zo kowa ya koma cikin wurin zaman shi shige gida mana a koma a shiga cikin gida la ya khadimannakum suleimana domin kada annabi suleimana ya zo ya tattake ku ya kakkarya ku wajunuduhu da shi da rundunar tashi in sun ka kawo nan wurin tun kamin su kawo wahum la yash'uruna ba sani ba aka ce shi annabi sulaimanu sai gashi ya ji magana watan ita wagga turwa din to an ce kuma watan za a kai kusan tahiyar mil uku tsakanin shi annabi sulaiman da kuma inda turwa take din amma kuma duk da haka na har ya ji magana da Allah sanar da shi ita to kaga shi yasa kaji Allah ya- yana cewa Allah sanar da shi mantika tsaye a wannan haka Imam Al-Qurtubi ya kawo cewa haka Imam Zamahshari ya kawo cewa a watan tun akwai mil uku din tsakanin su to nan take sai ya bada umarni ya ce duk rundunar ta shiga ba su tsaya ya tsaya da su sun ka tsaya duk da su da dabbobi nasu baki ɗaya ya ce duk a tsaya to sannan sai ya wuce ke shi shi kadai shi annabi Sulaiman din sai ya zo inda turwa din sai ya ce mata shin wai ke yanzu kina tuhuma ta ne kenan ko kina ganin cewa kenan ni ina zalunci kenan wanda kina cewa wani abu wai udkhulu masakinakum ku shiga a cikin wuraren zaman ku la yahdaman da kun Sulaiman wai ka Sulaiman su take ku wa junuduhu da shi da rundunansu to kina ganin ni azzalimi ne zan zo rumu ta take ku ma baku subhanallahi to shikenan sai ɗaya ta ce mashi a a ba ina rufin kai azzalimi bane kai sai ce to me yasa ki faɗi haka nan din sai ta ce to kai ko baka ji wajen ce ba ko baka ji na ce wa malafi uruna ba ta ce baka ji na ce kasu take ko ba su sani ba ko baka ji haka wajen ce ba ai ce wani kasu take ko ba su sani ba to kaga kaga ta bashi amsa kenan to to aka ce to shine sai aka zo aka yi haka to wasu malamai kuma sun ga ce to abinda take nufi din nan ne amma ba tana nufin watan takewa irin wannan ta hissan ba kai ta hili ba ma'ana a tattake su hakan gaida kahu a wuce ba sai sun ka ce a'a ma'ana abin da take nufi wato shine takewa din ta ma'ana ake nufi din wai jama'a ta su shiga cikin gida kada su tsaya nan waje su kalli irin rundunar annabi Sulaimanu da kuma irin dukiyar da Allah ya hore mashi da mulki sai su ji su ma suna faɗa wannan abin don don hakuri haka ne a tace musu haka ne wani da ka su karkata ga son duniya su ma shi yasa to kaga irin wannan ne to kenan wato ita turura dama tana da abubuwa matuƙa gaske to lokacin da aka ji haka din to shi annabi Sulaiman Allah sarki kitana kitana kitana ga mashi haka fa tabassama sai ya murmushi فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
ah to shikenan fa tabassama sai annabi Sulaiman sai ya murmushi da haka yana mai dariya bayan ya yi murmushi min kauli ha daga zance ita wa gatu ruwa din wa qala sai yake cewa rabbi ya ubangiji auzi'ini Allah ina roƙonka Allah ka yi mani ilhama an ashkura ni'mataka in gode mani ni'imarka allati an'amta alayya wadda kai ni'ima gare ni ya Allah Allah ka yi mani ilhama in gode ma don ka mani ni'ima ba karama ba ya Allah wa ala walidayya sannan kuma wadda kai ga iyayena wa an amala salihan kuma ina roƙonka Allah ka yi mai ilhama in yi ayyuka da ƙwarai tardahu wanda za ka yarda da su wa wa adkhilni kuma Allah ina roƙonka ka shigar da niyya bi rahmatika da rahamaka fi ibadika salihina a cikin bayanka na ƙwarai na kirki ya Allah to wannan a, an ce ita wannan turuwar da su- da su suka yi wannan da shi da annabi Sulaimanu to an ce tana daga cikin a, dabbobin da za su shiga aljanna wasu akwai wasu dabbobi wanda za su shiga aljanna wanda ya zo a cikin littafin da ake cewa ma nusatul majalisi eh suke cewa to ka gana ita wakatuwar tana cikin su za ta shiga aljanna sannan bayan wannan aka ce kuma da karen nan na ashabul kahfi ko eh mun karanta shi a cikin kahfi karen da ya bi waliyai kaga shi ma bai shiga shi ba dan aljanna ne ko kaga kare ya bi waliyan Allah gashi ya zama cikin aljanna to balle mutum kenan ko kuma waliyan ma na zamanin banu isra'ila ba na zamanin annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam wanda anna kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ba su ba a wadancan ne amma kuma sai ga su saboda sun bi waliyai na Allah sai ga sun shige aljanna suna daga cikin wannan kare kare ne fa kaga kare kai ka gani shi kaga abun walakantacce ba koyi ba amma yau saboda darajar wai bin waliyai sai ga shi wai Allah ya sa shi aljanna saboda albarkarsu amma yanzu kaga saboda an mai da mutane wawaye malam a su malam kaji ana magana ai, akan ana magana waliyan Allah har mutum kaje maganin banza zai fada in ka bi sunan su ka bauta musu ka zama mushriki ka zama kaza ka sunan duk ayat da an ka san cikin alkur'ani Allah yana magana ga masu bauta goma ka dauko ta azama wanda ka duk wanda kai kana bai da wani wani bawa Allah wanda su duk masu bauta goma kan nan zaka isko ibada su kai musu kai ko duk wani shehin da kai da shi baka mai ibada ko don baka mai sallah ko guda baka mai raka'a ko dai shi sallah ba azumi ko guda wanda mutum ya kai mashi ba abin da haka mashi iyaka dai kai kana so ne sai saboda yana na Allah kana mashi biyayya saboda yana mutumin kiki yana na Allah don inda aikin maza ne dauko da bari ne zaka yi to amma saboda yana na Allah ka so shi kuma in baka so waliyin Allah ba to dadda maki Allah zaka so kenan baka so masoyin Allah ba jama'a to kaga kenan maki Allah zaka bi kenan to kaga gashi kare ne amma bai waliyai amma gashi shi ma shiga da aljanna to kaga ga wannan tururuwa din ga kare din na su ashabul kafi din sannan ga kuma taguwar nan ta annabi salihu da muka karanta kwana baya ko na katu salihin din nan wannan wanda sun ce ba za su yi imani ba sai ya roki Allah ya sa duci ya haifa masu taguwa to wannan taguwar da ducin ya haifa din to ita ita ma ya aljanna ce ita ma sannan bayan wannan da kuma dan marikin nan na annabi ibrahima kusan annabi ibrahima shi kuma sadda mala'iku sun ka zo za su ta a halakar da mutane annabi ludu to a lokacin sun ka fara biya wajen shi annabi ibrahima din sai sun ka suna zuwa shi ko sai ga ya baki saboda cikin sulan mutane sun ka zo kyawawa haka nan take yaji an ka shi da abinci kuma ya yanke musu dan maraki ya kawo musu waje abi ijilin sami da dan maraki mai mai kuma to wannan dan maraki shi ma dan aljanna ne shi ma ai sannan kuma a bayan wannan kuma da ragon nan wanda aka ce wanda an ka fanshi annabi isma'ilu da shiya kusa annabi isma'ilu za mu kanta a cikin sutur safati mun isa insha Allah shi kuma ka san shine wanda annabi ibrahim ya mafarkin ya yanka shi Allah ya ce ya yanke shi to kuma da shi kuma saboda mahalki annaba gaskiya ne yana gana yawan mahalki sai ya gaskata ka nan ya yadda saboda haka ya zo ya faɗa ma ɗan to kai Allah ya ce in yanka kafa kaga in wannan ɗan ne sai ya ce to shi kenan go ya shi ruɗi ne sai dai an ya badala da kula masa nan ɗaya sai ya sanar yadda dare zai mashi to amma kaga shi ba haka kai ba yana gaya mai cewa ai Allah ya inni ala fil manami anni asbahuka na mafarkin cewa an ce in yanka kafa sai ce ya abati if alma tu umar sata shi in insha Allah min asabi ne ce ai ba komai ba kai kai abin da an ka faɗa ba kuma ai yanda Allah ce kai kai shikenan zaka sami zan yi hakuri ka diba gani har aka zo mana yazo yazo da shi ya kama shi yazo din ya ruhi har shi ya bada shawara ce amma ya ruhi bai huska zai yake shi don ka diba gani ya da sallama shikenan ya zo da shi ya ya kwantar da shi ya an ka ce shi da zaka ji shi falan ma aslama wa tallahu lil jabini wa nadaynahu an ya ibrahima qad saddaqta ruqya inna kazalika rajulul muhsinina to yana haka ya zo ya kwantar da shi ya aka ce ya azabu kakami ya yanka sai Allah ya turu mala'ika an ka zo mashi da rago an ka ce gashi nan malmakin watan ya bashi annabi Isma'ilu din saboda ka sai a yanka rago din kaga matsayin jarabawa ce an kama annabi Ibrahima kaga ya ci jarabawa annabi Isma'ilu kaga shi ma da za a yanka kaga shi ma jarabawa ce shi ma ya cita to shikenan sai aka ba to wannan ragon shi ma yana daga cikin watan rago wanda yake na aljanna an ce kuma shine wanda a watan kabila ya yi ƙurbani da shiya kusan ɗiyan annabi annabi adam ko da kabila da habilu to shine wanda shi annabi annabi shi wancan habilu yana da shine wanda ya yi ƙurbani da shiya ya ba da shi zuwa ga Allah kuma Allah ya karɓa din sannan kaga mun ji ga tururuwa ga kana ashabul kafi ga tago annabi salihu ga ragon da na annabi ibrahim din ko hudu kenan go sannan sai saniyar saniya ta banu isra'ila waccan wadda adalin an ka sami suratul baqara suratul baqara din inna allaha ya'murukum an tazbahu al-baqara alu wa tatahizuna huzwan qala a'udhu billahi an akuna minal jahilina to waccan saniya din kasan su kuma sun yi magana ne wanda wani ne su wani an ka kashe daga cikin banu isra'ila ko da aka kashe an ka rasa wanda ya kashe shi to sun ka zo suna cewa annabi Musa don hakan ga wane ne ya za a yi su san wane ne wanda ya watan an ka ya kashe wannan wannan wannan su din to shine sai Allah ba su umarnin cewa su yanka wannan saniya din in sun ka yanka ta a ebi wani abu daga cikin naman ta sai a bugi shi wanda ya mutu in zai tashi ya bani ya cewa da ya kashe shi to wannan saniya ce ake magana cewa ita ma ai aljanna ce sannan a bayan wannan saniya din sai kuma hutu kihin nan wanda ya hada annabi Yunusa eh wannan wanda ya hada annabi Yunusa din nan shi kuma to shine wanda zaka yi shawar da Allah wani can yana cewa da yana faɗin darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama hadi sai yake cewa wa aina duwan min za wa aina kalimuhu wa aina allazi naja wa masjul hulhutu din nan to shine yake cewa ce ina aina duwan min za ina annabi Musa da yake ganawa da Allah a duru sina a wa shine ina shi ina ga daraja ai manzo Allah ya wuce nan wurin wa aina duwan min za wa aina kalimuhu ina annabi Musa da yake ganawa da Allah yana magana da shi ya shi ma yace ya wuce nan sai ce wa aina allazi naja ina wannan da yake ganawa da Allah wa masjidul hutu wanda cikin cikin kihi shi an masallaci ne wanda ya gana da Allah ciki to an ce wannan kihin wanda ya haɗe shi annabi a Yunusa din yana daga cikin watan wannan aljanna din sannan sai ya tawaga turuwa din sannan sai alhuda huda zamu kanta shi gobe insha Allah shi kuma shi kuma shi ma wannan huda din shi ma an ce shi ma yana daga cikin watan ɗan aljanna sannan sai tagora annabi Muhammad ita ma sallallahu alaihi wasallam ita ma tana daga cikin watan dabbobin da za su shiga aljanna sannan sai jakkin uzairu ko mun karanta shi can cikin suratul baqara shi ma jikin uzairu wanda wanda inda Allah ke cewa au kallazi mar ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha har yake cewa qala annayu hi hadhihi Allahu ba'da bawti hadin nan dai karshe to shine sai Allah ya kashe shi na wanda shi da jaki ne sun kamar an ka shekara 100 sannan daga ba Allah ya tayar da suwa to wannan jakkin nashi da yake tare shi ma yana daga cikin watan jakki wanda suke na yan aljanna din wasu malaman kuma sun ce wai har da kuran nan da aka cewa wai kura ta ce dan yawa eh kyauta dan dan annabi yakuba to an ce shi wasu sun ce har da ita wannan kura din to tana ciki ka san sun kama kura ko aka ce ita ce to shi din ne to to shine aka ce to har da wannan kura ita ma tana daga cikin wanda za su shiga aljanna din to wannan dai to shine nan malamai suke magana din to ita wannan turuwa da kuka ji ana magana wata turuwa tana da abubuwa matuƙa mai muhimmanci sosai za ka isko wani bi tsarin ta ma har sai ya kusa hin na wani mutum don nan tsari gare ta matuƙa turuwa da kuka ganin ta wannan ginar rame da ta kai ba kowa ka yi ba matsayin mesin mesin ne masu ayyuka an da gini su daban suke cikin turuwa din su masu ginar ramen su daban suke ba kowa suka yi wannan ginar ramen ba kuma cikin din ma haka suka yi na daki daki wanda kasan kai ka gina gida an yi maka mai kyau na miliyoyin kudi ka kashe kudi an gyara shi haka su ma suka yi ne fa can ciki haka yake din gyara shi aka yi daki daki ko ina sannan kuna ganin kuma suna ɗauka kayayyaki abinci ko in kayan girbi kana ganin wanda aka yi ba da dawa to ita ma kai ta wannan horon sai wannan ɗauko tsabar da aka yi ba kowa ka yi ba su ma masu ɗauko wannan tsabar daban suke su ma su ma daban suke in ba kowace ta kai ba ai wasu ne waɗanda su suka yi wannan aikin daban sannan kuma hada jami'an tsaro da akwai su a kwari ai ka zo ka tsaya cikin gidan turo ka tsaya in ka zo ka tsaya din ba kowace ce za ta kama kauka ciki za ba jami'an tsaro ne suka wannan aiki yayi sannan inda za a ƙara gano cewa bakin da suke aikin suke nan su jami'an tsaron in kana ganin inda kamar a ce za ka cire ta wata wasu yadda ta kace ka kana gani to ka gani to kaga irin sojojin nan ne wato irin irin da famu kan nan ne ko manyan waɗanda in sun ka kawo in sun ka da an kawo su ba gudu sai dai a kashe su to haka suke to kaga tana da tsari matuƙa gaske tana da tsari sosai da gaske ga gidanta sannan ga ta da hikima ita ma kana ganin duk abincin da ta ɗauka tana tafiya da shi ya in ta kai shi cikin gidan da nata wai don gudun kar ta bashi haka nan ya yi tsiri iya an kai ruwa sai ta katse mai hanci saboda in ka bashi haka nan an kai ruwa ƙasa ta jike san ya kai can tsiri zaye kaga abinci ya lalace kenan saboda an kashe duk ɗan wanda za a gani sai ta kace mai hanci kaga da ai haka na shi kenan a huta ko ya sha ya jike baya komi to irin waɗannan abubuwan da suna da hikimomi matuƙar gaske turuwa shi yasa kaga shi yasa duk abin da za ka ga Allah ya ambata alqur'ani in za ka yi abin cirin cirin sai ka asko akwai hikimar da ciki da din to to shi ya dalilin kaga ita turuwa tana da wannan din abubuwan ga ta tsari ga kuma biyayya din gari su din eh suna da shugabanni ga shugaba gare ta ga waɗannan jami'an tsaro ɗin ga masu gina rami matsayin mesin mesin ga kuma waɗanda suke sune masu kawo abinci duka kowa ne da irin kalan nashi aiki to kaga irin wannan ai kaga sai su yi wasu mutane ko tunda da wutan da ba su da haɗin kai kaga ai ga turo ta hisu tun da ma ai haɗin kai ka sa irin wannan abubuwan in ba haɗin kan kaga ba za a samu ba to wannan shi yasa kaga nan Allah yana kawo kissar ta ita wannan turuwa din to insha Allah gobe abin da ya kamata tun da lokaci yayi sai mu aje nan sai mu tashi wajen shi annabi Sulaiman sadda bai ga alhuda huda ba ya tambaya yake a zuwa dai har zuwa labarin ita Sulaiman da Bilkisu tsakanin su da abin da ya faru da annabi Sulaiman duk gobe insha Allah sai mu karanta shi amma tun da lokaci ya sai mu kwana anan ta da fatan inda muka daidai Allah karba muna kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah fahimtar da mu daidai mai ikon gyarawa alfalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dukkanin jama'a da suka taru a wannan wuri Allah ya san bukatun kowa Allah biya mashi da bukatun da khairi baki daya da sauran jama'a suka kawo sarkoki suna neman addu'a akan bukatunsu daban-daban to duka dai Allah san bukatun Allah biya mu da kowa bukatun alkhairi a masu neman addu'a kan marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya da na marasa lafiya gaba ɗayan su Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya ƙara mu da lafiya din masu neman addu'a kan kasuwancin su da kuma manoman mu da masana'o'i na hannu da ma'aikatan mu na gwamnati da kuma masu zuwa unguwa dukan su gaba ɗaya dai Allah ya ma kowa jagora cikin alƙin shi gaba ɗaya Allah sun yama kowa albarka cikin abin da ya mallaka alfalawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mata masu cikan nasu nan muna masu addu'a Allah sauke su lafiya cikin sauki Allah ya karbi dukkan ibadun da muke gabatar a cikin wannan wata muna fatan dukkanin alkhairin da a cikin wannan wata Allah ya tabbatar mana Allah ya bamu Allah ya sanya mu daga cikin wanda yake kautawa a cikin wannan wata alfalawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antal lahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqi bil haqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين